a yau kwanan wata 23 ga watan rajab shekara ta 1440 daidai wanda ya dace a hijiriya kenan wanda ya dace da 30 ga watan uku shekara ta 2019 miladiya za mu dora kan inda muka tsaya a karatun wannan littafi mai wata na sahihin bukari wanda muna karanta domin hadisin nan na kisar wannan sahabi da suna kawo ibn mali idan za ku iya tunawa mun zo daidai lokacin da annabi yake tambaya ma fa'ala ka'abu bin mali ma fa'ala ka'abu ina ka'abu fa qala rajulun min bani salamata ya rasulullahi habisahu burdahu ونظره في أطفيه فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم lokacin da mu'az bin jabal ya ya ya mayar da martani akan abinda wani ya faɗa dangane da shaida akan kafin malik cewa ina abinda ya tsaye da shi son duniya ne da son hutu shi sa ya ƙi ya zo yaƙi wa'azin jama'a ya ce tur da abinda ka faɗa ya manzan allah wallahi ba abinda muka sani akan bawan allah nan a kafin malik in ba alheri ba in ba a ce to shi ne sai manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallama ya shiru bai ce komai ba to shi ne nan sai ba da labarin sai ke cewa ƙala ka'abu bin mali فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي فطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا بماذا أخرج من سخطه غدا واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاه عني الباطل وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه بشيء فيه كذب فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال تعالى فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك فقلت بلى إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن, أن سأخرج من سقطه وسأخرج من سقط بأزر ولقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لئن جئتك ولئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسقط علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي به إني لأرجو فيه أفوى الله والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك فقمت وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك ما والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا ولقد عجزت عنا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ووالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد قالوا نعم رجلان قالا مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك فقلت من هما قالوا مرارة بن الربيع العمري العمري وهلال بن عمية الواقفي فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة فمضيت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تكلم من تكلف عنه فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي التي أعرف طيب كعب بن مالك يشي آمين dan Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya shiru bai ce komai ba sai wato a lokacin da shi mu'azzam jabal ya fada kamar annabi sai ya dauki wani mataki bai goyi bayan maganar wancan mutumin da farkon ba bai kuma goyi bayan maganar mu'azzam jabal shi na karshen ba sai ya shiru ya ji dai an ce wannan mutumin mutumin kirki ne wato don gwarai kabu sai yake cewa yayin da labari ya zo mun manzan Allah ya fuskanto zai dawo balamma balagani annahu tawajjaha qabilan hadarani ammi ga annabi ya gama ba ai yake tabuka ba in kun lura a cikin hadisin ba a gaya mana ga inda aka je aka ba su gwabta ba to da aka ji ma kamar yadda muka karanta da ku asira ba a yi yakin tabuka ba to ga annabi ne ya shiryo zai dawo labari ya zo ka abu cewa manzo Allah ya hau hanya zai dawo ya ce wallahi shi bakin ciki ya lullube ni ya ce kash ni ga shi ban je yakin nan ba kuma ba a yi yakin ba kuma ga shi yana kokarin da yanzu in annabi ya zo me zan ce mana tunda ya tambaya ina nake a wajen yaki bai ganni ba yace sai na fara tunani fa tafitu atadakkaru kalima ina ta tuno wato wace ƙarya zan yi in yi masa ƙarya ne in ba shi uzuri in fitar da kaina ko ko yaya wa aqulu bimadha akhruju min sabatihi gada ina cewa da mene ku zan fita daga fushin annabi saboda tabbas ran annabi ya baci da ya bincika ya ga ka abu da sun yanki ba me ya hana shi zuwa shi ba munafiki ba ne sahabi ne babba mai matsayi mai daraja me hana shi zuwa yace ni ko me zan tsaya a kan mutum da fushin sa واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي ننمي taimakon dukkan wani mai hankali cikin iyali na kulli bi ra'ayi wani wanda ke da ra'ayi mai kyau na nemi shawararsa wannan yana nuna ashe idan mutum ya shiga cikin damuwa da mushkila zai nemi taimakon waɗanda suke kusa da shi ya nemi shawararsa ولما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما yayin da aka bani labari cewa ai ga manzon Allah ya ma dawo azalla qadiman dana ya kusa kenan ya ma shigo madina za'a anni al-batil maganar tunanin da yi ƙarya dan in ba da uzuri na ƙarya ni in kubuta daga kushin annabi zaha wani abin sai ya kauce daga zuciyata zaha a larabci bi ma'ana zala zaha annil batil sai na ji kawai ban da da gaskiya so kaga wannan abin da zamu dauka shi shine duk lokacin da mutum ya shiri zai rusa wata ƙarya a kan wani abu to gurin ya tsaya ya tunani ya faɗi gaskiya dan gaskiya ita ce za ta kubutar da shi ita ƙarya in ka yi ta ko mun dadewa sai ta bayyana Allah ka kiyaye mu da yin ƙarya to shi yasa mutum ya ginu akan tarbiyyar wato faɗan gaskiya ka faɗi gaskiya a ƙarfi to sai ka ga Allah ya maka tallafi ya san mana tsoronsa ka ji shi Allah ka ce bari ka faɗi gaskiya ko da kuwa wani abu zai iya samun ka alhamdulillah abu ya same ka akan kama da gaskiya ya ce kawai sai wannan abin ya kauce to dama sahabi ne ta yau hala ya shirya ƙarya ba su tarbiyyatu a kan wani wa arabtu anni lan akhruja minhu abadan bi shay'in fihi kadhibun kuma daga nan na gane cewa wallahi ba zan iya fita daga fushin annabi ba har abada da wani abu da zan yi na ƙarya wallahi ba zan taɓa kubuta ba yau annabi za ka yi wa ƙarya shi da ake wa wahayi ka iya zuwa ka shirya ƙaryar a zo a saukan man da wahayi a ce ai ga gaskiyar al'amari daga nan ya gane ce kai ai wannan ba da gaskiya ɗin ba to mai gaskiya ko hukunci ake sai ga ya huta in ya yi gaskiyarsa sai ga ya huta ko da amma hukunci sai ga ba hukunci ne mai tsarki ba sama da wanda yi ba kamar wanda yi gari ya ce fa jima'atu sidik sai na yi azama na himmantu in haɗa gaskiyar labari a zuciyata na ce ba abin da zan faɗa sai gaskiya wasu ba har sunullahi sallallahu alaihi wasallam ƙadima ga annabi ya dawo ya wayi gari ya damu a cikin wata ramadan kamar yadda ibn sa'ad yake fada a cikin riwaya da wannan dare a watan ramadan to gashi ya shigo wa kana idza qadima min safarin bada bil masjid fa yarkau fi rak'atayn ɗabi'ar manzo Allah sallallahu idan ya dawo daman daga tafiya ji wani wata tarbiya in annabi ya dawo daga tafiya baya zuwa gidansa sai ya fara zuwa masallaci duk tafiya in yayi to yakan zo ya zauna ne a masallaci yayi raka'a biyu yayi wa Allah godiya akan wato wannan ni'ima da Allah ya masa ya sa yayi tafiya ya dawo lafiya sannan kuma sai ya zauna ya fara sauraron bukatu da larurori na mutane kafin ya zai da iyalin samari dama sun sani inda ya dawo daga tafiya to iyalinsa ba za su gan shi ba sai ya sallama mutane sai zo ya zauna ya raka abin ce to me ya faru ya aka yi kaza ya aka yi kaza ta ba shi labari masu uzuri su kawo masu matsaloli a matsayinsa na shugaba kai manzo Allah ya iya shugabanci wallahi muku yanzu ba a iya ganin su ba sai ka biya in kana son ka ga gwamna akwai na kusa da shi in ba sa ba sai ka shiga ka fita ka dan baya da wani abu sai su dan shigar da bukatar ka sai a ce ka zo ranar wallata na shugaban kasa kan damar wani bai zai yi kuma damar ka gan shi sai kana da babbar kafa manyan mutane ma kowaye ba sai ya kama kafa inda ba wanda yake da wayarsa zai iya kiran sai ce masa gani nan ina so zan zo ya bashi lokaci shi ma kuma sai ya hada shi da wasu su ne za su shigo da shi shi ne hadarin shugabanci mutum ya zama yana shugabanci amma talakawansa mabiyansa ba su da access su iya samun na akwai tsaro dole ne a kula da shi saboda canji na zamani amma kuma duk da haka ya kamata a saisaita al'amura ta yadda masu bukatu amintattu da aka yadda da su ba bukatun kansu ba bukatun al'umma za su rinka zuwa suna samun shugabanni suna gana da su yawa ma shugaban kasa ba faɗan majalisa ma ganin su tashi a kai ɗan majalisa ko sanata ko wani ka gan shi tashi a kai amma kuma kai yake shugaban al'amura sun canja matuƙa kwarai da gaske akwai wani dan wani sarki a ƙasar mahaifinsa babban sarki yake gaya yace ai malam ko mu ƴaƴan shi ai ba ma iya zuwa kuɗin shi na ce kamar yaya yace ƙwarai kuwa ba a zuwa a je wai a gaishe shi wai a gaishe wai babansa ne amma saboda yana da sarauta ya ce ko iyayenmu kuma wacce take da take da girkinta a ranar ba ita ma sai ya neme ta sai ya ba da daman ta in ba da lokacinta za ta ga shiru wacce ko ba girkinta ba ne ba tun ma ta je gurinsa ta yi magana da shi ba ta taso ba na ce to ya kuke 'yan matsalolin kudin makaranta larurorin rayuwa kaza ya ce ya wakilta wani a cikin hakimai da ya yarda da shi wani a cikin hakimai ya ce mana duk wanda yake da wata bukata yake son magana da ya je ya yi magana da wannan hakimin ya gaya mu bukatunsa da waye shi kuma hakimin shi zai zai sami ne ya gaya haka ake ce wallahi malam haka ake ai sai ka shekara ma ba ku gan shi ba ai na farko dai kai baka yi saka je inda yake kwanciya ba mulki ke amma idan muna ganin abin daɗi ne morewa ne haka muke gani ko to akwai wasu shugabannin da matan su ma ba a bari su kasance tare da su sai security sun ba da dama wallahi ba takka sai a hana ta lodar ba sai no no da zai yi ba akwai security threat matarka sai su ninki ka a ɗaki su hana ka fita kuma su hana wani ya ganka ko iyalinka ne wallahi ballanta na ɗanka wannan shi ne hakikanin abin da yake faruwa idan kana sha'awar mulki da sarauta to sai ka shirya wa sama sai wanda yake tsayayye yana da tsari akwai masu tsari wanda shi ba ya da ya masa wannan protocol yana da access da 'ya'yansa da iyalinsa amma annabi ba haka yake ba sallallahu alaihi wasallam na'am zaka iya cewa shi ma din yana tunkara wannan threat din na tsoron kisa abokanan gaba suna neman sa ana neman sa za a kashe shi kullum muna karanta da kuwa amma yana da tsari da yake kula da hakkin mabiyansa ina faɗin wannan ne saboda koda wata rana Allah zai baka dama wata dama ta shugabanci lalle ka yi ƙoƙari ya zama waɗanda kake da kake shugabanta kana iya ganawa da su kana iya tattaunawa da su jarida ba an san ga dama sai wanda sai wanda suke so za su kawo jarida sai wacce suke so za su kawo sai an dako a kawo a karanta wasu ma ba sa iya karanta jarida suna da sakatarorinsu pa-pa don su wanda su za su karanta musu jaridar da ya aka faɗa yau ne abu samun abu su za su yi samari saboda bai da lokacin da ta buɗe jarida zai yi samari da ikon ya zo ya ba shi labarin yan jaridar kaza ta ce kaza ayan magana kaza shi kuma wannan mai tattarewa sai abin da ya ga dama zai ba shi su kuma ba rediyo ba ne ba su ba su lokacin jin bbc ko america kuna ba yaushe wani shugaban kasa zai zauna yana sauraron bbc ko america sai dai a saurara masa wayoyin su ma akwai masu rike musu inda su ba kowa yake kira su ba sai wanda suka ga dama suka kira shi da haka wasu abubuwan da suke faruwa wallahi da azim ba sani ba wallahi da yawa abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan manya-manyan ƙasar nan wasu wallah ba su labari amma na gaya muku akwai wayayyun da suke kirakin wannan abu sai sun nemi information sun san inda za su ko ta wayar su ko ta facebook ko ta whatsapp zai ware wa kansa lokaci yana dubawa ya gabe kasarsa cikin ciki amma da yawansu wala ba san me suke faruwa a jihohinsu ba a ninkime kudin suke sai abin da aka yi dama to da yadda za su je da jami'an tsaro fi an tafi in ya dawo gida larurori matsaloli kullum mutum ba zama ba hutu to ba da lokacin da zai tsaya ma ya yi tunani ba za a yi ta ihu a ce kaza a ce kaza ba lalle ba ne a faɗa amma abu na suka ne za a iya kai masa in an ci sa'a na suka an wani yayi masa ba daidai ba wataƙila in ana son sharri to sai a yi maza a kai masa ya ji kaɗan ne waziran ƙwarai to Allah ya sa irin wannan hadisan shugabanni suna ɗauka suna yin aiki da su nabi in yayi tafiya ya dawo yana zama a masallaci don ya rinka sauraron bukatu na mutane saboda shi shugaba ne da mutane sun majalasa lina sai annabi ya zauna da mutane falamma fa'ala dalika ja'a fa mukallifu gashi ya zo ya zauna a masallaci an dawo daga yaki an shigar masa da dabbarsa gida kayansa da makamansa da an shigar da su gida sai al-mukhallifun waɗanda ba su je yaƙi ba sai ga su sun zo wanda ba su fita ta bukan ba na'am dole ka zo ka ba da hanzari me yasa ba ka zo ba da Allah ku duba yadda ake yadda annabi ya dabbe yake da full control na mutanensa ya san waɗanda suka fita waɗanda ba su fita ba kuma da kansu za su zo su ba da labari me yasa baka je ba munafukai suka zo suka yi ta faɗa munafurcinsu masu uzuri marasa lafiya da cuta suka zo suna ta faɗa shi ne ka'abu yake cewa fattafiku ya taziruna ilayhi suka zo suna ta tafiku shara'u kenan ya taziruna ilayhi suna ta kawo annabi hanzari suna bayyana uzurinsu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yahlifuna lahu kuma suna ta yi mai rantsuwa mutum ya zo ya bayani ya bayani ce wallahi ya rasulullah abin da ya sa ban je yakin nan na tabo ka ba wallahi saboda kaza wa kanu bid'atan wa samanina rajulan sun kai mutum 80 da wani 80 da wani akwai munafukai na mutanen madina kamar da imamu wajen ya faɗa akwai mutanen ƙauye al'arab su ma an ce sun kai mutum tamanin da biyu daga ƙabilar nifa akwai abdullahi ibn abi ba abin ibn ubai abdullahi ibn ubai munafikin nan da wanda suka bi shi cikin munafikai suna da yawa sun kai mutum kusan tara kamar yadda ake faɗa a riwaya ko bakwai ko takwas ko na makamancin wannan faƙabila mutum wasu Allah ya san alaniyatun abinda suka faɗa na fili a bayyana annabi ya ce to mun karɓa a fili ne wannan yana nuna annabi bai san gaibu ba na kun yi mun bayani yanzu a fili na ji abinda kuka faɗa na karɓa alani ya taho kamar zawahira mutum zahira wa baya'an wastaghfara lahum annabi ya musu mubaya'a ya nema musu gafara wa wakala sara'irahum ila Allah ya ce duk abin da yake na sirri ne da yake cikin zukatan kuma na barwa Allah idan wani ya zo ya min ƙarya ya faɗi uzuri na haka to al'amarin sai na wajen Allah to sai ga mutumin mu ka abu ya ce sai na zo falamma sallamtu alaihi tabassama tabassuma zuwa yayin da na zo sai ne mai sallama ya ce da annabi ya ganni sai ya yi min wata irin murmushi murmushi irin wanda yake cikin fushi kwarai da gaske wato ban gane ba kamar ya murmushi irin wanda yake cikin fushi na akwai murmushin da za ka yi wa mutum amma ranka a bace ne in sani ko yan uwa za su iya tunawa yana iya yiwa ko ka yi wa mutum murmushi kana fushi da shi ثم قال تعال sai annabi ya ce da shi zo nan zo yanzu faji'tu amshi hatta jalastu baina yadai kabu yace sai gane nazo ina tafiya sadab sadab sadab yace sai da na zauna a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya aka ce yana zama gaban annabi sai annabi ya haka ya kawo da fuskarsa kallonsa ma ba zai iya kallonsa ba saboda haushi da fushi da yake za a yi magana da shi amma ba za mu a kaɗi haɗa ido da shi a wata riwaya kabu yana zama sai ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karka kawo da kai ka bani ko don me yasa za ka kawo da kai ka daina kallon wallahi ni ba munafiki ba ne kun gane labarin ya kira shi ce zo da ya zo ya zauna sai annabi ya haka wato shi annabi yana da wasu hikimomi na tarbiyya wato ko magana wato ko bai yi maka magana ba a cikin mu'amala za ka fahimci cewa ba ka yi daidai ba kuma daman masana ɗabi'ar ɗan adam suna faɗa malamai da suka karanta halin mutum suna faɗa cewa ba daidai ne mutum ya zama shi kullum matakin da yake ɗauka na ladabtar da wani sai ya yi magana ko sai ya yi duka ba akwai lokacin da mutum kurin in ka canja masa mu'amala shi a jikinsa zai gane cewa lalle na yi wa wani ba daidai ba watakila ɗa ne watakila aboki ne watakila mata ne watakila makoci ne watakila kaza ba kullum ne sai mutum ya buɗe baki ya ce an yi kaza an yi kaza ba ta hanyar mu'amala da fuska ba kanta shari'a ya halatta wannan inda in kai wa mutum kana ganin zai gyara zai shiga damuwa ya gane lalle abin da ya ba daidai ba yanzu yaro zai zo yana wani abu a gida daga kallonsa in ka kalle shi kurin ya san cewa ba a son wani abu wallahi sai dai to yana da kyau mu ɗauki waɗannan asali na tarbiyya asali mana wasu hanyoyi ne da ake bi turuk method na tarbiyyantar mutane ya ce ya rasulullahi wallahi ba munafiki ba ne kuma wallahi ban ridda ba abu na uku ya ce wallahi ba na shakka a kan harkar addini nan ba shakka ne ba annabi bai ce masa komai ba bayan ya gama wannan bayanin wani a wata riwaya ke sai annabi ya ce da shi sai ka bai ce faƙalari ma hallafaka kai me hana ka zuwa yakin tabuka duka wannan ba ku gane ba duk wannan abin da ake fa akan kawai bai je yaki bane kai ko yanzu akaram kalla sai kai sati baka zo masallaci ba ma jami'i ba wanda yake ma magana ko tambayar ka in an tambaye ka ma za a ce me za a sa ido a kai na addini kowa ya zai nasa to ni wani wani malami ne ko a jami'a ne ɗan uwa suke faɗa yana cewa an gaba ya sallah ne ɗalibai yana musu lacca ko musulmi ne sai aka gaba ya sallah za a zo lokacin sallah ita lacca sai ce wanda zai je sallah ya je sallah ya dawo a cikin jami'o'in nan sai sai haka dai ɗalibai sai suka yi magana saya lokacin sallah ya yi kuma ta laccar a yi la'asar a yi azahar a dawo a ta yi sai ce no ya ce ku ba ku da ganewa ne ai shi addini ai ra'ayi ne
ya ce no no no no kai ba ka yi ra'ayin za ka yi sallah ba shi kenan ka je ka yi ni kuma ina da ra'ayi na ne ba in na ga dama na yi in na ga dama ba zan yi ba in na ga dama in na je gida in na ga dama in haɗa in rama in na ga dama ya ce shi ma in ya ga dama ne ya ce ku kuna da matsala ba ku da wayewa duniya an ci gaba kowa yana yin abin da ya ga ya matsala addini ba takurawa a ciki mutane da a disturbing people kaga ana ta kiran sallah a masallaci Allahu akbar ana disturbing mutane me yasa ka kira mutane duk wanda yake gadi yana so ya zo ya sallah me sai ka kira shi ka sa lasfika ka takura mutane ba sai ko kuna ganewa wannan dan boko ne waye ne eh wai shi a wai a cewa kake ba kauye kai mu cikakken ba kauye a wajen amma su abin da suke gani wai wannan shine dan me zaka ta takura mutane a zo ana ta wani ladani kuna takura kuna ta kiran sallah wai a fito addini kowa kabarin sa daban abu just is belief in ka yarda da shi shine yace hatta kiristoci irin da kuke zagin su kuna abin ba ku da fahimta ne ai shi Allah ya baka dama kai abin da kake so a yi kuma wallahi haka aka kyale shi kuma wallahi musulmi ne so shi yana ganin ma ka ce wai kullum kamsu za su mutum ya je ya yi sallah ko wani an kira sallah ana abin nan waye waye takura mutane yanci ke shi sa da yawa yanzu a wasu biranen a wasu wurare ko kiran sallah ba a yi idan ku an kira to sai dai a speaker ciki saboda su abinda suke dauka kiran sallah takura mutane takura mutane shi ko musulunci abinda ya dauki kiran sallah sha'ar ne na islam alamar musulunci annabi in ya je gari zai yake su yakan jira sai asubahi ta yi ya ce ku shiru in mun ji kiran sallah to mun san wannan garin musulmi ne za mu yi takatakon akwai musulmi a ciki a kaza akwai kaza kaza kiran sallah a lokacin annabi ba masu bacci ne akwai masu amma da aka zo daukar lada ne sai aka ce a samu wanda yake da sauti sayyitan saboda sautinsa zai yi nisa a ji ba kafirai a tare da su ba yahudawa a tare da su ko mu nan a nan masallacin an yi lokacin da wasu suke ta kokari farko-farkon buɗe shi a ya kamata a rinka sa laspika ciki in za a kira sallah laspika ciki wallahi nake gano kuma yan wani muna tare da su a a ranar da mutumin na zo gaya mun ni ban san maya baka kare da shi ba na yi ta mai surutu da fitar hankali na ce ai lalacewar tamu ba ta kai haka ba malam no al'amari na rayuwa fahimta ce na ce kwarai kuwa fahimta ne a wani ba za ka ɗauka ka gaya mu wannan rashin hankalin ba akwai inda ma aka gaya mana a wata unguwa wai ai ana shiga hakkin mutane wai akwai kiristoci a unguwa don me za a zo ana ta kiran sallah ana sallah speaker ai akwai kiristoci a unguwa ya za a takura wa waɗanda ba musulunci suke wallahi duka wannan abin bai wuce wata biyu da uku kuma musulmi ne shi kiristan cewa aka yi sai ya zo cikin musulmi ya zaura tattara kayan sai ta kuma ya je nemi inda zai je zaura kai yanzu ka je cikin su in ka je inugu ko ka je ina ne ka je inda suke ba sai inda suke da kai ba kwana kiɗa a cocin su kwana kowa ya sani shaɗanci ne ko da rashin mutunci wani wani babban jami'i yake gaya mun kwanan nan bai wuce kwana biyu ba ya ce an mai transfer an mai da shi ko akwa ibon ne ko ina ne ya ce watansa biyu ya ce billahi azim malam tun da na je ban ji kiran sallah ba a duk garin nan gaba da ya ce wallahi ban ji kiran sallah ba na ce ba musulmi ne ya ce akwai hausawa ɗaiɗaiku ya ce amma an kaje ka ga masallacin nasu inda suke sallah haya ne ake bayarwa haya ne haya a masallaci haya ya ce kuma ba zai gani ba ya ce zuwa na nema na yi tunanin barin ɗan gyaggyara musu ya ce gaba ɗaya haka muke haɗuwa ranar juma'a za mu roƙa ka ga yawan amma wallahi ba ka taɓa jin kiran sallah ba ya ce wata biyu ya ce ina shigowa kano da na ji allahu akbar sai na ji kamar a madina nake ko aljanna a nan najeriya a nan nan binuwe binuwe nan binuwe ba akwai garurukan da allah ba a kiran sallah su a can sun hana mu kuma wai a nan cikin arewa kuma nan ma wai wani ya zo ce wai wai shi- wai waye ne wai wai ya hana mu shi arkan addini ina wannan bayani ne saboda yara matasa masu zuwa Allah zai iya ba ku dama ya kake da jam'i ya ce tun da na je wata biyu na a ofis ina nake sallah shin ba ta sallah ya ni kaɗai na yi ko ta karɓi ko ba ta karɓi ba juma'a ne ma da ƙyar na samu labari can nesa unguwar hausawa na je na ga gurin shi ma na ce ta rabin masallacin akan kwata an samu broken tiles an ɗan gyaggyara abun ba daɗi a najeriya muku yanzu nan ce ka sabon gari kaga kaga tafka tafkan coci coci da suke da shi billahi azim dukiya da arzikin da ke cikin cocin sun su ya fi na masallatai Allah kuma cocin su sun fi masallatan mu da yawa ya wannan ai karami ne ai akwai cocin da a sabon gari ya fi masallacin nan daga nan har ƙarshen makarantar nan iya ganin ka sama da ƙasa da AC AC da carpet da an yi decorating ɗinsu an zuba miliyoyin kuɗi hankalinsu a kwance da wurin fakin da security kuma duk lahadin duniya sai an tura musu jami'an tsaro suna gadin su mu kana haka za mu yi ta sallar juma'a ba wani wanda zai zo ya tsaya a kan na mu yadda kuka yi haka za a yi yadda kuka ɗauki addinin ku haka za a ci gaba da tafiya Allah ya sa kuna fahimta wanda Allah ya yi masa wannan ne ba wai kausa mu'amala ba don ya tarbiyyantar da shi cewa addini ba wasa a ciki me yana ka zuwa yaki ba ka sayi abin hawanka ba alamta kun ibta ta zaharaka zaharaka ana nufin dabbarka ba ka sayi dabbarka ba wa qultu bala inni wallahi law jalastu inda ghayrika min ahli dunya la ra'aytu an sa'khruj min saqatihi ko min saqatin bi udri nace eh wallahi tabbas na sayi dabba ina da dabbata amma ina son shaida maka ya manzon Allah da yau na zauna a wajen wani da na zauna a wajen gaban wani ne ba kai ba wallahi zan yi masa bayani dalla-dalla da zan kubuta daga fushinsa walakad otu jadalan ni fa an bani fasaha jadalan anan tana nan fasaha da kuwatul kalami ya rasulullahi Allah ya bani fasaha Allah bani iya zance aikuka abu dan malik wannan mutumin a cikin sahabbai yana da cikin masu fasahar zance da basira shi yasa mawaki ne ya iya waƙoƙi da yawa na larabci yace inda gaban wani na zauna ba kai ba ina da harshen da wallahi zan yi fure aka ranka Allah ka san iya magana ta kan kubutar da mutum wani in in ya iya magana wallahi zai zo shirya maka zance makaryaci ne amma Allah sai ka dauka ya fi kowa gaskiya wai wai bawo shi yana cewa wai wai ɓarawan da ba a kama shi ba sunansa muhammadu ɓarawo ne ba amma ba inda ba a kama shi ba sunansa muhammadu to wallahi akwai mutumin da inda za ka bashi ya yi magana wallahi sai ya yi firi ƙware da gaske ya ce an bani wannan ina da shi annabi ba yake gayawa yana da fasahar zance walakin ni wallahi sai dai ni wallahi laqad alimtu la in ji'tu la in haddathtuka al-yawma hadith kadhibin ni na sani in yau nazo na zantar da kai zancen ƙarya tarda bihi anni ka yadda da ni akan ƙaryar da ne maka ya rasulullah to la yushikanna Allah an yuskhitaka alayya da sannu Allah zai sa kai fushi da ni dan ku Allah zai baka labari cewa bayani ne kurun nayi amma ba gaskiya bace da ni so ba zan yi maka ƙarya ba tun da ana maka wahi wala in haddastuka haditha sidqin tajidu alayya fihi idan kuma na baka labarin gaskiya din ni na sanin cewa yau za ka yi fushi ne shaddidu alayya bi tajidu daidai ke da takbaru za ka yi fushi da ni ya rasulullah akan wannan zance amma inni la arju fihi aqwallah ni dai ina fatan Allah ya mun afwa kaga ya gama karaya shi sa aka maka Allah ake so kullum idan kayi ba daidai ba ka yadda kayi ba daidai ba kullum in kayi kuskure kai wato accommodating kuskuren da kai kai yadda kayi kuskure amma mutum ya taurin kai ina gaya muku wannan fa a rayuwa ne gaba daya duk wanda ya sa gaskiya a gabansa wallahi zai ci nasara mai karya kuma mai karya kuma mai karya mai karya dole wata ran karya su za ta gani ya ce la wallahi ma kana li min uzrin ba da wani uzuri ya manzan Allah wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aysara minni hina takallaftu anka ban taba samun karfi da aysara yalwa ta arziki da wadata ba irin lokacin da na kinibe ka yakin tabuka lafiya ta kalau ina da kuɗi ina da wadata da rufin asiri da dabbar da zan hau haka kurin nake zuwa ilahi ya Allah Allah ya mana abuwa wato kan san abin da nake tunawa abin da nake tunawa shi ne yanzu wannan fasaha biyu wannan wato yana nuna muna da rauni wallahi yanzu sahabi ne yake faɗa haka kullum ya ƙi yi wani abu na larura don dole to ina gari ko gudu kaga ashe raunin mu zai sa haka kawai muna ganin abu na gaskiya ko na ibada mu kiwi misali haka kura kana ji ana kiran sallah asuba ba ciwo ba cuta ba don tsaba son ka huta kura a kira na farko a gaban ka kunnan ka a zo a kira na biyu ka daɗa shiga ba ka ƙi ka fita sallah saboda ba wanda zai ma magana kana ganin kayi furi baka san ba kuma Allah sai ya tambaye ka yana bin ka bashi me yasa ka ƙi ka zo sallah haka kawai ashe muna iya ƙin yin wani abu na ibada da kankan a watakila zakka ce a kanka haka kawai ka ƙi ka cire zakkan nan ka riƙe kuɗinka saboda kana son kuɗinka a watakila taimakon iyayenka ne kana ganin su a cikin wahala kana da hali da damar da za ka taimaka musu ka ƙi ka taimaka watakila amana ce aka baka kana gani ba wani uzuri ka cinye amana kenan muna da rauni ya kamata mu taimaki kanmu da yawan istighfari ke sai manzo Allah ya ce shi ga hukuncin annabi amma hada faqad sadaqa annabi ya kalle shi sai ya ce sahabbai kun ga wannan to ya faɗi gaskiya yayi bayani to wadancan ba da suke tarin ruwa a nan bai ce komai a kansu ba dama ya ce ku je abin da kuka faɗa a fili na garba na boye kuma ku da Allah duk mutumin da ya zo ya ce maka wane je ka na amince da abin da ka faɗa in akwai wani abu wannan kuma kai da Allah ya gama da duk wanda ya ce maka kai da Allah wallahi ya gama da kai dan ku ya haɗa ka da wanda baka isa kai masa ha'inci ba a ba komai je ka kai da Allah je ka kai da Allah wani ne wani ne ya buga motar wani ya zo yana yana cewa alhaji dan Allah kai hakuri kai hakuri kai hakuri ya tsaya ya gabar nan da ya masa ya gani ya ce ba komai je ka kai da Allah yanzu wannan ya yabe duk wanda ya ce ma ba komai je ka kai da Allah wallahi bai yabe ba ba bai yabe ba wato yana nufin ni na bar wa Allah haƙƙi na Allah ya karɓa mu wala akai faɗa mutumin da akai akai yace ba komai mana ni ba zan kai ka wajen yan sanda ba kuma ba zan ce sai ka biya ni ba amma kai da Allah shi kuma bawan Allah ya tafi ya ɗauka cewa an yabe masa ne wallahi ba yabe ba Allah Allah ya Allah Allah karma mu da mutuwa ga hakkin wasu akan Allah idan za ka ɗauki ranmu Allah ka taimake mu Allah Allah karama mu da tafiya hakki da hakkin wani Allah ka kiyaye mu Allah akwai wato akwai haɗari ka tafi da hakkin wani babu abin da yake wa ɗan adam illa a kiyamarsa da sallarsa da azuminsa da komai kana da kana kana inda da hakki wani akan ka wallahi idan baka nemi iyafe maka ba to wallahi wannan sallar taka da azumin naka da ibada duk shi za a ɗebe a bashi ba a zalunci ran tashin kiyama wala yazlimu rabbuka ahada kuma Allah ba zai bari wani ya cuce wani ba ba yanda za a yi kaga wani ya shiga aljanna kuma a duniya ya cuce ka kagan shi aljanna wallahi a idan annabi da kansa da kansa ko wata rana ya tashi ya ce ya jama'a ina shaida muku duk wanda ya san akwai hakkinsa a kai ya zo in biya shi kafin mu mutu ko bugun ka nai ba da uzuri ba ka zo kara sai wani ya tashi ya ce ya rasulullah gani nan ka taba duka na wata rana ka taba duka na wata rana tuni na da ke ya ce kwarai kuwa an zo za a zo yaƙi kana cewa mutane su gyaggyara su gyaggyara ka zungure ni sai annabi kun ya bude gadon bayansa ya ce bismillah zo karama zo karama annabi ya bada gadon bayansa zo arama don saboda ya yadda ya biya a duniya kafin a jira ya Allah Allah astaghfirullah astaghfirullah Allah ya mana kuwa ya ce da shi faƙum hatta ya fi Allah fi tashi ka tafi sai har Allah ya hukunci akan lamarin ba bai ce masa komai ba ce tashi ka tafi ina jiran hukuncin Allah a kanka ka faɗi gaskiya ce ka kawo ya ce faƙumci na tashi wasara rijalun min bani salim sai ga wasu mazaje suka yi cincirindo a kaina shine tsara kamar wasabu daga kabilar bani salim fattaba'uni suka bi faƙalu li irin wai irin annabi ya masa abinda ba daidai ba su a ganin su suka bi shi za su ba shi cin hancin zance ya fita sai suke wallahi ma alimna kunta aznabta zambar qabla ha ba ka abu mu ko mu a sanin mun kai mutumin kirki ne ba mu taɓa sanin ka taɓa yin wani laifi kafin wannan ba ba san kayi wannan ba amma a zo a maka wannan hukunci kuma yanzu kai walaqad ajasta Allah ta kone tazarta ila rasulullah ka kasa bawa annabi hanzarinka bayani da fasaha da kake da shi ka kasa zuwa ka yi wa annabi bayani saba bima atazara ilayhi almuqallifun da irin abinda waɗanda ba su je yaƙi ba suka bada hanzarinsu kad kana kafi ka zambaka istighfar Rasulullah sallallahu ka je kai masa ƙaryar mana ka je kai masa ƙarya in ma ka masa ƙarya ai istighfarin da zai maka ai ya ishe ka daga baya dai ai annabi shi hakuri ne shi ai zai maka istighfari ka je kai kai mai ƙarya subhanallah fa wallahi ma zalu yu'annibuna ka abu yace wallahi mutanen nan ba su gushe ba yu'annibuna ni suna zargina yu'annibuna ni daidai yake da yalumuna ni yu'annibuna bi suna ta zargi na suna ta zargi na zargi zargi me yasa ne wannan abu yaya zan yi wannan kuskura yace hatta aratu an arji'a fa ukazziba nafsi wallahi sai da nayi niyyar kai bari in koma gurin manzo Allah in je in kare ta kaina ce ya manzo Allah abinda na gaya ma da zan nan kace na faɗi gaskiya ƙarya nake ga gaskiya zance sai ya dauko ƙarya ya faɗa kaga wannan in ya nuna wannan kwala yana nuna wallahi malam ko mutum ya tsaya akan gaskiya sai wasu sun zo suna zuga shi ce kai da Allah ka zo ka takura ka wannan rayuwar ka ce kai gaskiya za ka yi tasirin abokan haka haka haka rayuwa take wannan mutumin fa sahabi ne yace suka biyo ni ka koma sun makultu lahum sai na ce kai na ce da su hallaki ya hada mai ahad shi wai wannan laifin da na yi bayan ni akwai wanda ya haɗu da wannan uzurin ne kalu na'am suka ce ai ba kai ɗaya bane akwai mai irin masu uzuri irin naka su waye rajulani mutane ne guda biyu kala musu na bakunta kuma su ma sun faɗi irin abin da ka faɗa to su me aka yi musu hukunci faƙila lahuma misla ma ƙila laka irin abin da aka gaya maka haka aka gaya musu aka ce ku tashi ku tafi sai Allah ya hukunci a kan kabu ya ce fa kuntu man huma su waye waɗannan mutane qalu murara ibn rabi'a akwai murara ibn rabi wani dattijo al'amari shi ma bai je yakin ba shi ma haka yi zai faɗa na biyu akwai hilal ibn umayya al-waqifi shi ma bai je yakin kuma ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da uzuri to shi na farko murara ibn rabi an ruwaito cewa me yasa bai a bai je yakin nan ba wai ashe uzurinsa yana da gona ne amfanin gonan ya daga ya'yan itatuwan gonar sun daga sun nuna da haka idan ya tafi yakin nan yana ganin kafin ya dawo za su lalace sai ya iya je yaki idan ya kula da gonarsa subhanallah amfanin gonarsa ka ce mangwaro ka ce gwanda ka ce gwaiba ka ce dabino ka ce wane ne ya ga ya kawo nuna kuma ya auna yanzu in ya tafi yakin nan wataƙila za a samu matsala kun ga yana da ɗan kuzurin sa shi amma mai kuyi zai gaya wa annabi ya ce ni gaskiya a yi min kuzuri na ɗan tsayan kula da gona ta bai faɗa ba kawai sai ya zauna ya makale a gida ya ce shi wallahi duk yakukan da aka jejje da annabi wallahi kafin wannan lokaci duk ya je amma da aka zo sai ya ce da yi wannan laifin da aka dawo an ya tabbata ya laifin sai ce ya ubangiji wannan gonar ta gaba ɗaya na ba da ita sadaka saboda Allah gonar da na ƙi zuwa yakin don ita shaidan ya hana ni in to na ma ba da ita kurin a raba ta wa miskinai to na haƙura ma gaba ɗaya iya tsawon shekaru Allahu Akbar shi kuma na biyun fa me ya hana shi hilal ibn umayya wai yana da iyalansa ne yan uwa da dangi sun wawwa sun wawwatsu suna nesa da shi to yanzu kuma ga su duk sun dawo sun haɗu wuri guda sai aka ba shawara amma gaskiya wannan shekara ya kamata ka zauna a cikin iyalin tunda da a wawwatsu suke wannan bayanan wannan bayanan wannan bayanan ka zauna a wajensu tunda an daɗe ba a tare zai ce to bari ya zo ya zauna gurin iyalinsa an tafi yaƙi yana da uzurin tunda iyalansa ba sa tare da shi yanzu sun daddawo bari ya zo ya zauna wajensu kaga duk suna da uzuri ko sun ɗan faɗi uzurinsu shi kam ka abu ba uzurin ma gaba ɗaya shi ba yi da ma wani abin da zai dogara da shi ma babu ya ce haka kurin na ke zuwa da kun san me yayi wa kansa shi hilal ibn hilal ibn umayya sai ce manzo Allah ya uban ya rasulullahi laifin nan da nayi dan ka roƙa mun Allah dan ya yafe mun nayi alƙawari waɗannan iyalan nawa gaba ɗaya na rabu da su har abada kuma dukiya ta duk abin da na mallaka na hakura ba zan sake abin nan waiwaitar sa ba zan je in rayu ni kadai tunda waɗannan iyalan su suka sa na bada cikin kushin ka ya manzo Allah ka duba to wannan kan gaskiya abin nasa ba za a karba ba eh ai ba zai yi a ce rantuwa ya ce ya rabu da iyalinsa ba zai sake koma wajensa amma ina so ku gane karfin imanin sahabbai laifi ba suka yi wa Allah amma suna son wai a wanke musu dan ba sa so su je kiyama samu matsala a fuskar ba sani ko kuna fahimta sun yadda kome ne na duniya su rabu da shi don su je su kubuta a wajen Allah a kiyama kada mutum ya kwanta a kabarinsa a tashe shi yana da wata damuwa a wajen Allah yanzu za ka iya wannan ya buɗe baki ya ce gaba ɗaya iyalin ma duk yana da su kowa ma gaba ɗaya dukiya ku duk abin da ya mallaka tun da a cikinta ya zauna to ya haƙura da ita insha Allah gobe sai mu dora mu ji meye hukuncin da annabi yayi bi mashi'atillah za mu tashi a fazakaru li rajulaini salihaini kabu ya ce sai suka ambata mu wasu mutane mutanen kirki ne kaga waɗannan mutanen guda biyu murara ibn rabi hilal ibn umayya manyan sahabbai ne mutanen kirki ne dattawan kirki ne yace karshe hida badar fihi ma uswa sun ma je yakin badar abun koyi ne ma a cikin sahabbai su ma sun fada cikin wannan fitinar ta kin zuwa yakin tabuka kar ku manta ba yakin nan duk da muke magana ba a yi shi ba ma amma ka duba tsabar biyayya ga annabi zaka tausaya wa Ka'ab dan Malik abin da ya same shi gobe mun zo karantawa zaka tausaya masa irin hukuncin da annabi ya masa mana zaka tausaya su kansu waɗannan zaka tausaya musu kurin yaƙi ɗaya ne ba su ke ba Allah mun tuba ka yafe mana mu yanzu umarnin annabi guda nawa ne yake faɗa ba mu kisa Allah maimaitawa zaman lafiyar mu shine mu yawancin istighfar wallahi mu yawancin istighfar wanda Allah ya taimake shi yana da bakin istighfar ya more wallahi ma idan ka ciro laifuka sai ga mutum ba zai yi ko ina ba wallahi Allah kai mana afuwa wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta sakar da tuni Allah shi muku albarka Allah ya samu da wani duniya lafiya salamu alaikum